To, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Da farko muna yi wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya wanda ya kaddara haɗuwanmu da saduwanmu. Wannan ɗanku ne shi kanku ne daga garin da magaram. ya ce kenan sha Allah kamar da malama ta ban labari cewa kuna yin karatu ya ce insha Allah wata rana za mu kawo ziyara insha Allah domin mu karfafa muku guya akan wannan tafarki na karatu kuma mu yi wa junanmu nasiha domin a gudu tare a tsira tare a shiga aljanna tare kuma wannan gari Allah kara mai albarka garin maɗatai ko Allah ya albarka ga mutanen garin da mazan da mata da yara da manya wannan lokaci na damuna da muke ciki Allah sanya albarka ya sa da muka ga farkon damunar lafiya makarshen shi lafiya alkhairan da suke ciki Allah tabbatar mana shari kuma Allah tsare mu Allah ba mu ruwa masu amfani daidai karfin mu da amfanin gona mai amfani kuma Allah huda mu lafiya to insha Allah a takaice nasiha da zan mana dai abin da ya shahi abin da yake cima 'yan birni da 'yan ƙauye da maza da mata da yara da manya tuwo a ƙwarya shine ɓangaren abin da ya shahi tarbiyya muka lura za mu ga da birnin da kuma cikin ƙauyuka za ka ga duka ana jaji da koke na taɓarɓarewar tarbiyya ta matasa maza da mata to amma abin da ya kamata da harko duk abin da ake jaji a kan shi ko ake kuka a kan shi wannan koken da ake ko kuka a kan shi ba zai magance shi ba kenan abin da ya kamata a yi mini ne haifar da wannan abin kenan ya abin ciki me yake haifar da wannan abin kenan ana so a magance wannan taɓarɓarewar da matsala in muka gano abin da yake haifar da shi kenan mi kokarin wanda za a gyara sai a gyara wanda kuma za a nisanta sai a nisanta wanda za a bari kuma sai a bari to da wannan za a samu gyara amma in ya zamanto kullum muna jaje muna kuka muna raki to wannan ba zai ka gyara ba kenan abin da zai kawo gyara shine ba abin da kenan ya ne za mu fuskanci wannan matsaloli da kalubale kuma ya za mu magance kenan dai a takaice da farko kenan shi daman tarbiyya Allah subhanahu wata'ala shi ya dora ma iyaye wani nauyi ne wani haƙƙi ne da Allah ya tsora ma iyaye akan kula da tarbiyyar 'ya'yansu kuma Allah ce zai tambaye su akan wannan ranar tashin alkiyama shi yasa zamu ga hata a Qur'ani wani waje Allah zai ringa cewa ayyuhal ladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara yana ya ku wanda suka yi imani ku tseratar da kawunan ku da na iyalan ku daga wuta kenan kaga Allah ne yana kiran kenan mu kowa Allah ya ce a cikin iyaye ka yi kokarin yadda za ka tseratar da kanka daga shiga wuta haka 'ya'yanka ma ka yi kokarin yadda za ka tseratar da su daga shiga wuta ai tunda yanzu babu uba ko uwar da za ta so a ce yau kin shiga aljanna a ce ɗanki ko ɗanki ta shiga wuta ai kaga babu wanda zai so haka to kaga shi yasa Allah dai tashi ce to ku tseratar da kawunan ku har da ne 'ya'yanku ma daga shiga wuta to kuma ta ne mutum zai tseratar da kanshi da 'ya'yan shi daga shiga wuta shine na farko yayi abin da Allah ya ce kuma ya nisanci abin da Allah ya hana to kuma babu yadda za a yi kasan me Allah ce a yi me Allah ce a bari dole an shiga makaranta tunda anan ne za a zo a ce ma Allah ya ce a yi kaza a yi kaza a yi kaza kenan abin da ake nema gare ka kai wannan abin Allah ya hana kaza da kaza da kaza to me ake so ka nisanta tunda ana samu dai a cikin mu akwai wasu abubuwan da Allah ya hana amma zaka ga a rashin sani sai ka ga muna aikata su kuma akwai abubuwan da Allah ya ce a yi kuma amma a rashin sani mu sai ka ga ban mu aikatawa kenan hanyar da mutum zai tsiratar da kanshi daga wuta shi ne ta hanyar ya san wasu abubuwa ne Allah ya dora mai na haƙi na wajibi dole tilas akan shi kuma wasu abubuwa ne Allah ya haramta ma ya ce kada kai wannan abu to wa'annan abubuwan uwaye da 'ya'yansu dole ne sun tsaye akan wannan abun kenan su da farko a matsayinsu na uwaye in suka koyo suka san wannan abubuwan kuma 'ya'yansu ma su dora su akan wannan abun su nuna musu kaza da kaza da kaza bai da kyau Allah ya hana annabinsa ya hana kuma in Allah ya hana abu abin da ake so ka nisanta saboda rishin nisanta wannan abin zai iya gadar maka shiga wuta in Allah kuma ya ce ayi abu to ana so ka yi rishin yin wannan abin shi ma zai iya gadar maka shiga wuta to kun ga yanzu anan wannan aya da muka karanto da Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara to sai malamai suka ce to tunda Allah umarni ne ya ce uwaye su tsiratar da kansu da na 'ya'yansu daga wuta to da a ce uwaye su za su tsayu akan abin da Allah yake so da nisanta abin da Allah ya hana amma ba su yi kokarin su dora ƴaƴansu akan wannan abin ba to har yanzu da sauran rana aka ba tunda su ana so su yi kuma ƴaƴansu ma ana so su dora su akan wannan abin kenan dole duk abu mai kyau in za su yi to su yi kokarin dora ƴaƴansu akai kuma duk wani mummunan abu da za su nisanta to su yi kokarin mi hana wannan ƴaƴan nasu wannan abu to da wannan ne za a samu a tsira da haka kenan yanzu za mu zano wasu gaɓoɓi guda akalla ina ji ba sun huce ba dai guda goma wanda yana daga cikin abubuwan da muke fuskanta kalubale a kansu ke ne ne za mu magance wannan kalubale na farko dai shine yana daga cikin babin tarbiyya abu na farko su uwaye wanda ake so su kiyaye domin su samar da 'ya'ya masu tarbiyya shine su a karan kansu su zamanto duk wani abu mai kyau suna yi duk wani mummuna abu suna nisanta saboda abu ne sananne malamai suka ce mafi yawanci duka kun ganin uwaye ne har da kakanninmu in muka lura za ku ga 'ya'ya sun fi aikata abin da suka ga uwaye suna kai tsaye akan ma abin da za su ce za a ce musu su yi saboda 'ya'ya duk abin da suka ga uwayensu suna yi to kai tsaye suke wannan abu ba sai sun jira an ce kai ba yanzu ba in muka lura za mu ga da kyau yanzu kamar irin yara in uwa ta zo ta ɗauki hijabi za ta yi sallah kawai ke garin ita ma ta ɗauko hijabi za ta sa za ta yi sallah amma ɗa namiji ne gare ki yana iya ɗauko shi ma hijabin wata ƴar shi ma shi bai san ba ma namiji ma bai amma saboda mi kawai kwaikwayon mahaifiyar shi ce ya ga ta ɗauko hijabi ta sa za ta yi sallah shi ma ga ya ɗauko ya kinkimo hijabi zai ce zai sa yi sallah saboda mi ya ga mahaifiyar shi ce tana yi to kenan in ana so uwaye in suna so ƴaƴansu taso da tarbiyya abinda za su yi ƙoƙarin yi duk wani abu mai kyau ana so su yi duk wani abu mara kyau su nisance saboda mi ƴaƴansu su da farko su suke fara kallo kuma me yasa ai suke koyon uwayensu saboda ai dai shi bai da wani babban abun koyi kamar uwayen shi saboda in ka tambaye shi a duniya wa ka fi so zai ce iyaye na to wanda ka fi so shi zaka fi koyi da shi kenan kun ga anan abin da zamu kiyaye na farko duk mahaifiyar da bata so dan ta koyi zagi to ta kiyaye yin zagi saboda a lokacin da mahaifiyar take yin zagi kamar tana koya ma ayanta ne saboda shi da a wajen shi wada mahaifiyar shi ba ta laifi haka ne kenan ko da kin yi zagi shi bai zai ce ba wannan abin a mara kyau ne a ci a zai tunda mamma ta yi a to shi kenan kenan yanzu in dai muna so ƴaƴa kar su koyi zagi to mu uwaye dole mun yi kafa kafa mun yi taka tsantsa mun kai zuciya nesa ko da ma yaro ya miki abin da bai miki daɗi ba kake saukin zagin sa ko tsire masa ko wani abu saboda mi wannan zagin da zaki ringa a bakin ki zai koya abin da zai baku mamaki wani malami a da magana yake bada labari yace a makaranta ne aka kawo wani yaro yaron ko abu kaɗan in yara suka mai kawai ɗauko zagi ya ringa musu zagi ya aka karan shi wajen malami a ce malam wane yana zagi malam ya kirawo shi kai wane baka san ba zagi babu kyau manzan Allah ya hana zagi Allah ya hana zagi kake yin zagi kaka ƙara yin zagi aka hana shi kuma wannan bai hanawa in an jima kuma ya kaga ya ƙara yin zagin to kun san me haru malam ya ce kawai wannan yaron wata rana ya zo zai huce ta wajen gidansu kawai ya ga mahaifiyar wannan yaron ta huto koha tana neman kamar irin mahaifiya ta leƙa koha tana neman yaro ta aike shi kawai ta huto ta ce wane dan kazan kazan kazan ka ba aiken kawai shi irin wannan zagin da yaron yake ma'ana ta huto tana wane dan kazan kazan ka ba aiken ka bane kaza kake wasa da wane ne sai gano inda aka samu matsala ke na wannan yaron a bakin mahaifiyar shi ne koyi zagi to kaga wannan aibu ne babba a ce mahaifiya a ce danki da ake so ki bashi tarbiyya a ce ya koyi zagi to matsala ke yanzu in yaji zagi ɗaya a bakin ki to kuma zai je karo wasu guda tara ko sama da haka daga bakunan wasu yana yanzu kun ga na farko dole tunda yanzu a zamaninmu muna fama da zaka ga yara suna danyen zagi ma wasu wanda bai dace ba to zaka ji wani danyen zagin wata mahaifiya ce za bata mata rai in ta hasala ran ta ɓaci sai kaga ta dauko wannan zagin ta yi ta mance wannan yaran da suke gabanta suna kafte suna ɗauka duk wani abin da take wadi kenan yanzu na farko dole mahaifa in suna so ‘ya'yansu kasu koyi zagi to su ma sun yi ƙoƙarin kiyaye yin zagi yana ya zamanto yaro in yi abin da bai dace ba abin da za a mishi sai a ce Allah shirye shi ai kun ga duka iyayenmu da kakanni suna bamu labari zaka zaka ga yaro in yi abin da bai dace ba a ce wani Allah shirye ka saboda shi bakin mahaifa manzo Allah ya tabbatar yace idan uwaye suka ma ɗansa addu'a ko ta alkhairi ce ko akasin haka Allah ya amsa manzo Allah ya ce da'awatul walid liwaladihi aw ala waladihi mustajabun idan mahaifi ko mahaifiya suka ma ɗansa addu'a ko ta alkhairi ko ta shari to Allah yana amsa shi yasa aka ce bakin mahaifiya ko bakin mahaifi ya fi reza kai saboda su duk abin da za su faɗi akan ɗansu Allah yana amsa shi yasa ai manzo Allah ya hana uwaye su tsine ma ƴaƴansu yace kada ku tsine ma ƴaƴanku saboda mi kar a samu dacen lokacin da ka tsine ma ɗan kace ɗan iska ko mutumin banza ko shege ko munafiki ko wane ne to ya ai dace lokacin Allah yana amsa addu'a shikenan Allah amsa ka ce ma ɗanka ɗan banza shikenan zama ɗan banza kin ce mai shege ya ɗauko halin shegu kin ce mai ɗan iska ya zama ɗan iska kin ce mai mutumin banza ya zama mutumin banza kin ce mai watsatse ko wulakantacce ya zama haka wala wani malami ke bada labari wata mahaifiya ce abu kaɗan yadda ce da cikin ta haife ta wa ki ɗauki ɗiya a cikin ki sha wahala ki zo ki hayu ki sha wahalar reno da komi amma abu kaɗai ta ce mata da kikiyar banza da kikiyar banza wannan yarinya wannan abin da mahaifiyarta take wance mata da kikiya sai da bi ta ta zamanto da kikiya alakwal ba ta gane komi a makaranta ba ta gane komi kuma yarinya tana da naci da san karatu amma wallahi ba ta gane komi saboda bakin ba mahaifiyarta tana ce mata da kikiya da kikiya shikenan ko ta zamanto da kikiya to yanzu kaga wajayo mata wannan mahaifiyarta ce to kaga uwaye da wasu ba san wannan ba ba san wannan ba cewa ba a so kama ɗanka mummunan baki saboda Allah subhanahu wata'ala yana iya amsa wannan to shi yasa in yaro ya abin da bai dace ba ya ce wani Allah shirye ka ko ya kama ma za a bige shi in ya abin da za a bige shi ba ana kishin shi ba ana tsine masa ana mutumin banza kaza da kaza a a dinga ce Allah shirye ka in ya so a mai bulala wani malami ake bada labari na san a cikin ku ban san ba ko sun samu akwai labarin wannan Sudais babban limamin Makka babban limamin maka sudais ana ba da labari lokacin yana yaro yaro ne maraji maraji bai yi kwata-kwata wata ran mahaifiyar shi a can maka sai ta tara irin biki ne za ta yi liyafa aka tattaro yan uwa da amina arziki aka shirya abinci kala-kala to baki in suka zo hai a ringa sauki da ke gidan sama da ƙasa ne akwai beni beni da ƙasa da sama ne to abincin da za a ce aka shirya shi a sama kenan yanzu in baki suka zo a sarki sa ƙasa kenan aka tattaru kuma a hausa ma ita tana nan tana tarbar baki a ƙasa me zai haru wannan dan nata sudes kawai hausa ma to yaro da karami da yaji an shirya abinci da wane ne kawai ya ya jagula komi misali yanzu mu dauka mu ce an yi shinkafa da miya nan an yi kamar lemu irin na lamurji da sauransu ji na waro da sauransu kawai ya dauko shinkafa ne ya zuba ta a cikin ji din nan duk yaba abubuwan da aka yi bai zama malalalata ita kuma mahaifiya ƙasa baiwa Allah tana nan tana tarbar baki a ƙasa sai da baki suka hallara kowa ya zo aka ce to shi ne za a hau sama za a je a ci abinci ta ce to bari ta je ta diba ta ga komi dai yana nan a kimtsa daidai kawai da ta hau sama mi zai haru kawai ta ga an ɓata komi ranta ya ɓaci dan ta zai kunyata ta ta gayyato mutane kuma ya zo ya ɓata komi ta rasa ya za a yi mata kawai yaron yana nan kuma da ya ganta ya sun ya tsaya ta kawo shi ta ce ya nan kawai ta samu bulala abinda ta yi kusa mi ta yi bata bi ba zuciya da ta bi zuciya da za ta tsitsi ne mai tala'ance shi ta ta yi Allah wannan yaron ka shirye shi da dauko bulala tallahi ta tallawa ne Allah wannan dan nawa ka sa ya zamanto limamin da musulmi za su ringa yin sallah a bayan shi tallahi ta taula ne Allah ka sa ɗana ya zamanto limamin Makka tallahi ta taula ne kun ga bacin rai ne wa tana ba shi gashi amma kuma Allah ya amsa he gashi su dai sai ya zama to babban limami a Makka in ka je in ka je aikin haji ko umara a masallacin Makka shine babban limamin da yake jan mutane sallah saboda mi kaga mahaifiya ce anan wata na mai ma hukunci ne wa amma bata biye ba zuciya ba da take ce Allah shirye shi da yanzu kaga idan daya miki laifi ko ma zaki hukunta shi da bulala to kake kuskura ki ce wa Allah wadaranka ko Allah tsine ma ko Allah la'ance ka a Allah shirye ka yake cauda mai bulala Allah ya kyara ma halinka yake cauda mai bulala Allah ya ganar da kai cauda mai bulala in ma wai ta kama ne za a yi bugan ma in ko bata kama ba kenan kawai a ce wani Allah shirye ka Allah maido ka kan hanya in kuma daya abu mai kyau sai a ce to Allah mai albarka ai yanzu diya abin da yake faruwa zaka ga a da tarbiyya da zaka ga kowa a kimtse yake ya ya ba sare na uwaye zaka ga a da uwaye abu kadan suna sa ma ayansa albarka wani Allah ma albarka to shi kuma wannan albarka da uwaye suke roƙa ma Allah amsa ta yi sai ma albarka kuma da suke roƙa ma shirya su ce Allah ma Allah shirye da kai sai kaga Allah ya amsa ya shirye ka to amma yanzu mu kuma mafi yawanci yanzu mafi yawanci yanzu zaka ga uwaye hedede ku ne ma zaka ga uwa tana ce ma danta Allah sami albarka hedede ku ne zaka tana ce Allah shirye shi to amma kusa abin da za ku mamaki zaka yi mamakin mahaifiyar da wai danta ya lalace kaga tana biye biyen malamai to malam dana ya lalace a sashi addu'a abin da ta mace kun sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallama garanti ne bada tabbas yace mahaifiya in kika ma danki addu'a Allah zai amsa amma da za a taro malaman duniya duka ba wai na Niger ba ko na Afirka ba malaman duniya duka to babu garantin Allah zai amsa addu'a sai amma ke daya Allah zai amsa addu'a ke shi yasa malamai suka ce mahaifiya ta ma addu'a yafi dukkan malaman duniya sama kuma ita addu'a mahaifiya ba ta aka yi ba tana da karatu ko mahaifiya ka bata san ba komi ba bata san ba alifa an baki komi bata iya ba inda ta daga hannu ta ce Allah ma albarka wallahi Allah zai ma to kaga kenan mahaifa su ne suke da gudunmuwa ta farko wajen gyaro ƴaƴa ko lalace wasu kenan in ɗaya ta barbare bar hanya ki ringa tashi tsakar dare karshen dare kafin sallar asuba ki daga hannu ki roki Allah ki ce ya Allah wannan dan nawa wannan diyatawa Allah ka shirya min da shi Allah ka gane min da shi shikenan Allah zai shirya miki shi kenan dai na farko kenan mu guji tsine ma mu da zagi saboda mi in muna zagin su to wannan muna koya musu zagi ne kuma wannan zagin da muke musu duk abin da muka furta to wannan yana iya gaskatuwa ya tabbata a kansu na biyu kuma la'antar su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa bada labari mata ne zo tare yana musu wa'azi an yi sallar idi to da aka yi da sallar idi da ke kusa a lokacin manzo Allah ba za su fika ba da kai ba maza ne a gaban shi da aka ida ma maza sai ya ce to bari a ji wajen mata su ma a musu tunda lokacin da yake ma mazan su ba sa a can ba suke da ya zo same su ya ce to ya ma asharar nisa ya ce ya ku taron mata ya ce ta saddakana ku ringa yawan yin sadaka ya ce wa aksir na minal istighfar ya ce kuma ku yi yin istighfari ya ce fa inni ra'aitu kunna aksara ahalin nari ya ce saboda na gan ku kun fiya a wuta ya ce to ku yawaita yin sadaka da istighfari a nan ta mace ta tashi ya ce ya rasulullahi ya ma'aikin Allah ni ya faru muka muka zamanto muna dai a cikin wuta idan tana so ta ji me dalilin da yake kai mata wuta da aka ce sun fiya a wuta to a nan manzo Allah ya zana abu biyu sai ya ce na farko dai ya ce takfurnal ashir kuna butancewa mazaje ya ce za ka ga mace miji yana ɗawainiya da ita cinta shanta suturarta maganinta komi amma zai ɗauki tsawon lokaci yana mata hidima amma in suka saba tsakanin ita da shi kawai rana tsaka da ce aini tun da kake baka abun komi ba ban taba ganin wani abu a tattare da kai na alheri ba ai kaga wani ba adalci bane ba a ce mace kin zauna tsawon zamani da miji yana miki komi amma a ce wani ɗan saɓani shiga tsakanin ku ce ai ma ra'aitu minka khairan qat tunda nake ban taɓa ganin alheri a tattare da kai ba ma'ana mace ta zama tana butulce mijinta ma'ana ɗawainiyar da mijin ke miki kekin rena to manzo Allah ce wannan yana kai mata wuta abin da ake so kowace mace ai Allah subhanahu ku kan mata ai suna haɗi suka ce idan baki da gashin wani ba a miki kitsan wancan ba ko daidai ruwa daidai mi daidai tsaki kenan yadda Allah bai mata iri ɗaya ba to ai mazaje ma ba ɗaya bane ba ai mijin wance samun ta samun shi ba ɗaya bake da mijin wance ko to abin da ake so mace ita ta wadatu da abin da mijinta yake mata na hidima kar ta ringa duba mi ai wance mijinta yana mata kaza wance a ke mijinki kawai zaki diba samun mijinki zaki diba amma in ya zamanto kina diba wace wadda mijinta samun shi da halinsa ya hinaki yake ringa diba ai mijin wance ya mata kaza ya mata kaza to ni ma ya kamu ne wannan kaga akwai matsala saboda ai samun su ba ɗaya bane ba halin su ba ɗaya bane ba kenan ke abin da mijin ke ya miki ke wadata da shi kuma ki gode to manzo Allah ya ce abin da ke kai mata diya wuta shine rena hidimar da mazajen suke ma'ana suna kallon sama shi kuma dama manzo Allah kaida ya ba mu yace duk wanda yake so gode ma Allah to kada ya kalli na sama ya kalli na ƙasa a lokacin da kike rena hidimar da mijin ke miki to ke kuma ta yi akwai wata tana mangarin ma ina ma da a ce ma a matsayin ki take tunda yadda Allah ya mutane yadda wani ya fi ka kai ma kafu wani kuma wani kuma kuna kunnan doki da shi haka duniya take ka fi wani wani ya fi ka kuna kunnan doki da wani kenan in kina kallon na sama da ke to ba za ki gode ma Allah ba amma sai manzo Allah ce ku diba na ƙasa da ku yace unzuru ila man asfala minkum wala tanzuru ila man fawqakum yace kada ku dibi na sama da ku ku dibi na ƙasa da ku yace fa huwa ajdaru Allah tazdaru ni'matallahi alaikum yace in kuna kallon na ƙasa da ku wannan zai sami ba za ku butulce ba ni'imar Allah ma'ana za ku ringa gode ma Allah amma in ya zama to baka kallon na ƙasa da kai na sama da kai kake kallo ai wani yana da kaza wanda an mata kaza wanda an siya mata kaza tana da kaza to wannan ba zai sake gode ma Allah ba kuma ya sake rena abin da mijinki yake miki amma in kika wadatu da abin da mijinki yake miki da abin da ya miki kin gode kuma kin gamsu da wannan abin to wannan alama ce ta ni ke aljanna ce amma in ya zama to duk abin da mijinki yake miki a banza kin rena to wannan alama ce take take nuna ta mi take alwuta ce to kun ji dai manzan Allah ce to abin da ya sa mata suka fiye a wuta na farko kun ji manzan Allah ce ni shine butulcewa mazaje ma'ana raina ɗawainiyar da mazaje suke musu mace zaman to bata wadatu ba bata gode abin da mijinta yake mata ba ita abin da take kallo wani abu take kallo daban waje na ɗaya ko na biyu sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ce wa taksurna la'ana ya ce kuna yawan ta la'anta ƴaƴan da kuka haifa da cikin kuka sha wahala ɗaukan ciki abin da ya shahi haihuwa da reno kuma yanzu dan Allah sai ki zo ki rinka tsitsi ne mata ai kun ga ko a hankalce ba ai bai dace ba a ce wanda kika dauka da cikin ki wani bangare ne naki kika sha dawainiya da komi amma a ce dan yayi abin da bai dace ba ki tsitsi ne me to manzo Allah ce kuna yawan la'anta ƴaƴanku da tsine musu albarka to manzo Allah ce me yasa aka ce uwa za ta shiga wuta in tana yawan tsine ma ƴaƴanta saboda ta yi ki mushi baki wannan bakin ya bi shi kuma ya lalace kuma wane ne sababi ke ci to wannan lalace da zai ba shi kaɗai zai shafa ba har da ke da kika zamanto ke ce ummul aba'is ke ce sababi to shi yasa dole mu ringa taka tsantsa kan mu ringa tsine ma ƴaƴanmu wata wata ake bada wata mahaifiya ce ake bada labari irin wannan irin wannan kwanuka na tangaran wannan kawai yaronta kawai ya yaddo mata shi kwatsa mu kawai ya watsa ya washi ta ce yadda ka watsa mun wannan kai ma Allah ya watsa ka ka ji baka gawa me kwano Allah na tuba saboda ɓacin rai yadda yadda ya watsa mata wannan kwano ya wado ya watse shi ma Allah ya watsa shi wannan yaron ku ashe bakin wannan mafiyar tashi da ta yabi shi yaron watan yana yaruwa amma kuna ji aka ce har ya girma yana gini ko wata ran ya kewaya wajen ginin nashi ko a jikin ginin katanga ta hado mai ta kashe shi aka ce uwa tana bacci kamar an ce tashi Allah amshi addaki kawai ta firgita me ya faru Allah amshi addata duk ta bata rikice can kawai tana wannan tunanin mine ni kuma wata adda ce ne Allah amsa kaza da kaza aka zo aka bata labari aka ce ai ga danki wani a wajen inda yake gini katanga ta haɗo mushi ta tuno ashe ta taɓa mai baki to shi yasa kenan dole a ringa taka tsantsa da baki wannan baki yana da hatsari yasa mu zala hadisi ke ce mana man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wanda ya imani da Allah da ranar tashin alkiyama Allah ce manzo Allah ce wada alheri ko ya shiru yasa ai Bahaushe yake cewa ka wada alheri ko kai shiru yana in ka san dai baka wada alheri ba to kai shiru shi yafi to kun ji na warko kenan kenan ya zamanto uwaye kasa ringa zagin ƴaƴa kuma kasa ringa tsine musu wannan shine abu na warko abu na biyu shine kada mahaifiya ta koya ma ɗanta ƙarya a yanzu kaga muna zance ne cewa in ana so a samu tarbiyya to duk abin da kika san bai da kyau ke mahaifiya ke za ki fara kiyayewa in ba kya so ɗanki ƙarya to kake kuskure ke mai ƙarya yanzu kaga a cikin gidaje za a samu wa uwa da ƴaƴansa haɗa baki amma babansa ƙarya su ƴaƴan sun san ƙarya ne ya ce to in baban ku ya zo ku ce na ta yi kaza ko ina waje kaza kuma ba haka bane kuma ƴaƴan sun sani ko a ta tura su wajen mahaifin ku je ku amso min kaza za mu yi kaza kuma yayan sun san ba kaza ba za a yi ba yanzu su kaga daga da mi take koya musu ƙarya kenan dole in baki so ayanki su yi ƙarya to ke ma kai ki koya musu ƙarya ta hanyar ki ringa sa su suna ma mahaifinsu ƙarya ko wani ma haka ko kuma misali makaranta ce zaki tura su yake ce to in kun je ku ce malam kaza kuma su yaran sun san ba haka bane ba kenan da haka kenan abu na biyu uwaye dole sun kiyaye yin ƙarya kasi ƙarya saboda in suna yi ma 'ya'yansu ƙarya kamar suna koya musu kuma ita kuma kun ga ƙarya bata da kyau abu na uku da ya kamata uwa a ce su kiyaye domin kai 'ya'yansu su koya shine kada su kuskura in ɗaya kuskure a gida in ɗaya kuskure a gida in za a mai hukunci in abin da aka fi so in akwai ƙanninsa ko abokansa to ka a mushi hukunci a gabansu ko sai daga cikin abin da ke sa mutum ya fanɗare zuciyar shi ta keke shi in yi wani abin da bai dace ba kawai ga an zo a gaban kannin shi ko abokan shi ana mai hada ko ana nuna wani abu to wannan ya tunzura shi ai kamar mu yanzu misali in mutum yana laifi an fi so ka keɓance shi shi kaɗai ka mai nasiha ka ce wani abin da kake kaza da yanzu misali kamar mu a cikin taron mu da a ce wani zai abin da bai dace ba kawai yanzu a cikin ko ce wance me yasa ke kai kaza kaza da kaza kaga ai kowa zai jura kallanta ita kuma wani abu zai taba mata zuciya a cikin jama'a an mata fallasa an mata tona asiri to kaga wannan abun koda ta san gaskiya ne aka wadi mata saboda wannan fallasa da aka mata ta ki karba wannan abun daga ko kamar an wulakanta ta an kunyata ta to zaka ga uwaye diya yaro in yi abin da bai dace ba to sai ka gami a gaban abokan shi ma ko a gaban kannin shi suka ga an kira shi ana mai hada da wani ne to wannan shi kuma ya tunzura shi ko da hadan da aka mi ya san bai da gaskiya kuma gaskiya ce aka hudi ne amma sai ki karba wannan gaskiya saboda mi gani zai an wulakanta shi kuma wannan abu kan nashi za su dinga tsokanin shi da wannan abu shine ai matsala saboda ko da ahuta ya je cikin su wannan abin da aka mi a gaban su to zai ja su ma su dinga tsokanin shi to kenan kaga in yaro ya abin da bai dace ba sai a ware shi shi daya a nuna me sai dai in za a mai hada sai dai a mai a gaban yayin shi tunda ai yayin shi ma suna iya mai hada ko wasu manya amma dai ya zamanto wanda suke sa'annin shi ne ko ƙasa da shi ko abokan shi to ka a mushi a gaban su kuma abu na uku da yake bata tarbiya shine zamanto uwa da uba suna hada gaban yaya dama duk gidan da kaga ana hada tsakanin uwa da uba to wallahi a rusa gidan a makaranta ban nan a can da magaran ina ma yara nasiha akan abin da ya shahi idan uwaye suna hada kada ka tsoba baki a ma'ana a kaddara ma a gaban naku ne suke ce ce ku ce to kakka tsoma bakinka a ciki ko kuma mu kaddara a ce mahaifiyarka da kishiyar mamaka da mahaifiyarka suna dan sa'in sa a gida to kaka sake ka shiga wani saboda wani haɗin manya ne ya fi ƙarfinka kaka shiga abin da ma ya dace kawai ka wuta ka tahiyyarka kaka shiga yanzu ana samu sai kaga uwa da uba suna haɗa gaban 'ya'yansu to kusa wani wani me zai haifar a lokacin da nake musu wannan nasihawa na ce saboda mi kai yanzu tsakanin babanka da mamanka in suna faɗa ɓangaren wa za ka shiga in ka ce ka shiga ɓangaren mahaifiyarka to shi kuma shi ba ya mahaifinka ne in ka ce ka shiga ɓangaren mahaifiyarka shi kuma wani mahaifiyarka ce gida ɓangaren wa za ka shiga to amma abin da zai ban mamaki a nan he wani ce shi ɓangaren mahaifiyar shi zai shiga shi kuma wani ce ɓangaren baban shi zai shiga kuma uwarsu ɗaya ubansu ɗaya to kaga yanzu kenan ku kanku in kuna faɗa tsakanin ku za ku raba kan mi ƴaƴanku eh wasu wannan su zaman to ƴan party din baba ne wannan ƴan party din mama ne kaga kun raba gidanku kuma matsalar ma kusa mi idan mahaifiya tana faɗa da mahaifi hatta ƴaƴanku mata da ƴaƴanku maza za ku koya musu nan gaba su ma an yi sai armi za su ringa irin wannan abin da su gani kuna yi to shi yasa kaga shi yasa malamai suka ce baya dacewa idan uwa ta sa ƴaƴa abu ko da bai dace ba in uba ka gani kakka yi magana ka kyale yanzu in kuka lura akwai abin da uba zai sa ƴaƴa su kawai uwa ta ce ba za su yi ba kuma a gaba ƴaƴan wa ba za su yi ba ko kuma ita uwa ce za ta sa hai uban yazo ce ba za su yi ba to kaga ku rusa ta biyu saboda kaga anan ka nuna musu uwarsu bata da kima da daraja ko ke ma an mahaifinsu ya sa su abu kin nuna mahaifin bai da kima da daraja idan su kenan ko da a ce a kaddara abin da mahaifin nasu ya sa su yi ba daidai bane ba to yake same shi a keɓance ki ce wani da kasa su yi kaza bai dace ba kenan kin ga wani tsakanin ki ne da shi ƴaƴan ba sani ba kenan kun ga anan gaba mi zai kiyaye ko kuma shi ma uban a kaddara uwar ta sa su wani abu wanda bai dace ba kai ya zo a gaban mahaifi ya ce ba za ku yi ba saboda su za su ga to mahaifiyarsu ce ta sa su abu kace ba za su yi ba kaga kenan su ga wannan abin bai dace ba ka samu mahaifi a keɓance ka ce to wannan abin da kika yi bai dace ba yanzu misali zan baku akwai mahaifin da kawai mahaifiya cewa kawai yara suka zo suka kunna tele da suka zo daga dawowarsa daga makaranta kawai suka zo suka kunna tele da suka kunna tele sai mahaifiyar ta zo kawai ta zo ta kashe telan da ta kashe telan shi kuma kawai uban ya shigo to akan me zaki kashe musu tele kunna musu telan kawai zo kunna musu tele kaga wanda ai bai dace ba saboda mi ita yanzu ta kashe telan shi kuma yanzu ya zo ya kunna kenan yanzu zai nuna musu mahaifiyarsa ba ta da wani kima kuma yanzu yana so nuna musu kenan ko nan gaba ma ta hana ku abu mi ka ku hannu tunda yanzu ta ce kada ku yi shi kuma ya zace he sun yi to kaga wannan bai dace ba kuma wannan yana raba yana sa tarbiya a yanku ta watse ta lalace to shi yasa an yi taka tsantsa ya zamanto ko da mahaifi mahaifi ya sa ƴaƴa abu ko da ke abin bai miki ba kada ki hana wannan abin kai tsaye a gaban yaran ki bari daga ke heshi yake cewa ne baban wance baban wane abu kaza da kasa yara kaza bai dace ba kenan wani tsakanin ke da shi ku gyaro ta ko ita ma ita ce ita ce wane abu kaza da kasa yara bai dace ba to kaga wannan to barantana kuma akai hada to yanzu wani a gaban ƴaƴan zai kushe uwar yace ke wancan kaza da kaza ko ita ma a gaban ƴaƴan ta kushe mahaifinsu to kun ga wannan yana daga cikin abin da yake kawo taɓarɓarewar tarbiyya ƴaƴa su tashi su ga mahaifansu suna haɗa da kasan annabi Musa da Fir'auna babu jitu a tsakanin ko tunda ai an sani dole daman ba zai yi ba a ce wai kullun ba a sa ba an samu matsala ba amma me zai duk in kuka samu matsala ku a matsayin ku na uwaye ya zamanto kun sasanta a tsakanin ku ba tare da yara ba sun sani ba amma ya zamanto a gaban su za a ringa yin komi to wannan akwai matsala abu na gaba da yake kawo bacin tarbiyya shine zamanto a gida ana fifita wani ana fifita wani akan wani misali kana iya samuwa mahaifiya ita a karan kanta mahaifiya a karan kanta duka 'ya'yanta ne amma ya ta ringa nuna bambanci tsakaninsu kuma ita ta yesu wai mai ba zan zancen ba a ce ma mutum ma a ce yana da 'ya'ya daga mata daban-daban ya ringa fifita 'ya'yan wance akan wance a da farko ma ita mahaifiya a karan kanta ko mahaifin zaka ga yana nuna bambanci akan 'ya'ya saboda mi ta yi shi wani ko ta yi yana da kokari ko wani abu ko Allah ya jarabce shi da wani larura ko wani abu kai kaga yana nuna bambanci to su kuma 'ya'ya in suka ga mahaifinmu ɗaya uwanmu ɗaya babanmu ɗaya kuma ana nuna bambanci ana ma wasu wani abu mu ba a mana ana saka musu fuska mu ba a saka mana fuska in suka bukaci suna son abu ana musu amma mu muka bukata ba a mana to kaga wannan zai sami ka koya ma 'ya'yanka su ringa kin 'yan uwansu uwa ɗaya uba ɗaya saboda mi ka nuna bambanci a tsakaninsu shi yasa malamai suka ce hatta kyauta wadda bata da dalili bata da sababi bai halatta uba kawai keɓance wasu 'ya'ya ya musu kyauta su sauran bai musu ba kuma a lokacin manzo Allah ga samuwa wani sahabi ana ce mai Bashir yana da ɗanu Umanu eh ni ya zai mushi kyauta to amma matsala ba shi kaɗai bane ɗan shi ba yana da 'ya'ya da yawa yana da 'ya'ya da yawa me ya faru da ya ce zai mushi kyauta sai mahaifiyar yaron ta ce shin ka faɗi ma manzan Allah za ka ma wannan ɗa kyauta ya ce a'a ya to a sanya manzan Allah zaman to shaida kenan ka je ka waɗi me za ka ma wannan ɗan naka kyauta eh je samu manzan Allah ce to manzan Allah ni ne zan ma ɗana kyauta amma mahaifiyar shi ta ce na zo na shaidan ta ma sai manzan Allah tambaye shi ce to shi wannan ɗan naka da za ka mai kyauta alaka walada na gaira shin kana da wani yaro ne bayan shi kana da wasu ƴaƴa bayan shi ko shi kaɗai ne gare ka ce ina da wasu yara bayan shi ya ce to a kulluhum na halta su dukan su ne zaka ma kyauta ko shi ɗaya ce shi ɗaya ya manzo Allah ce to fa inni la ushhidu ala ya ce bana yi ba shaida akan zalunci ba kaga manzo Allah nuna kenan a ce kana da ayaya diya ko ka kebance wani ka mai kyauta wani ka hana ya ce wannan zalunci ne kuma ai zalunci ne tunda mi za su ga wannan baban mu ne wa mu duka to me yasa zai kebanci wannan mai kyauta mu bai mana ba kenan kaga ka nuna bambanci kuma zaka sa su tsane shi su kullace shi a rai kenan ka haifar da gaba da kiyayya tsakanin ƴaƴanka saboda mi kana ma wasu kyauta su baka musu kyauta amma mu kaddara inda a ce wata gasa ce ka sanya musu misali sai ka ce to yanzu duk wanda ya izihi ɗaya a makaranta ko izihi biyu to zan ba shi kaza kenan duk wanda ya kokari yayi yanzu misali a ce kana da yaya ka tara su kace to ka sa su makaranta tare sai ka ce to duk wanda ya kokari nan da ƙasa da shekara ɗaya ya haddace izi ɗaya ko izi biyu to zan siya mai abu kaza to kaga yanzu wannan gasa ce ka samu su ko wanda ya kokari yayi in aka siya mai saurayin wanda za su ja haushi ba su yi saboda ka san sun san gasa ce aka samu su suka yi wasa ba su yi ba shi kuma ne kamar ai da ayyukan ne zaka ga uwa ya ce in danka ya zo firemi ko ya zo cikin letura firemi ya zo na ɗaya ko na biyu na uku zaka mai kyauta shi wani ya dage ya je ki ta karatu ya zo na ɗaya ko na biyu ko na uku shi kuma wancan bai yin karatu ya zamanto na kuta ko na ƙarshe yanzu in aka zo wannan na harin sai aka ba shi kyauta shi wancan ya ji haushi ya ji haushi saboda mi kaga wannan gasa ce aka sa musu to amma in ba gasa ba ce ka sa musu ba kawai haka nan ana zaman lafiya kawai ka ce kama wannan kyauta to wannan ba a yi dole ya kama sauran duka kuma ana a wajen kyauta babu bambanci tsakanin namiji da mace tun da duka ƴaƴanka ne ai babu bambanci tsakanin ƴaƴanka maza da mata yadda kama maza kyauta haka mata zaka ma kyauta domin kuma a wannan babu ana zalunci zaka ga uwaye da yawa suna ma ƴaƴansu maza kyauta amma ba ma mata kuma wallahi diyakawa ko arme kama da tana gidan mijinta har yanzu a matsayin diyarka take in zaka ma ƴaƴanka kyauta ita ma an mata a tura mata gidanta tunda da ka armar da ita ba yayi ta ba kai ba tana nan a matsayin diyarka da haka ko kyauta za ka yi ita ma tana ciki har da ita za a yi to amma ku diba kuma wani zuba ana zalunci kuma uwaye tunda an ce kyauta za ka yi to yadda ka ba manya haka za ka ba ma yara ko da kananan basu da wayo a ba ma uwayensu kuma ai suna da wasu bukatoci na yau da gobe sai a siya musu da wannan abu amma an ce ba wannan yara ne sai dai mi malamai suka ce akwai abin da zai taso babba a mishi ba dole ya amma yaro ba misali ɗanka ne misali ya je college kuma college in tasu ma'ana ya je cesium kuma lakwal din da yake zuwa nisa gare ta to aka ce to yanzu bari a siya mai belo to yanzu aka siya mai belo ba an ce ba duka saurayi an sa musu belo ba wannan kama ce ta yi yadda su ma saurayi in suka kai matakin su ma za a musu kenan yanzu kaga ba an ce ba in aka siya mai belo saurayi ayan ka duka ka siya musu belo a ba haka ba saboda wannan kama ta yi ko kuma kaddara danka ne bai da lahiya ya ka kai shi likita aka mai magani aka kashe kuɗi to yanzu ta za a yi to su ma sai a kimanta kuɗin da ka kashe mai da bai da lahiya su ma duka an musu kaga a ce to shikenan su ma Allah ya dora musu rashin lahiya yadda kama wancan ɗawainiya shi ma wani haka zaka mishi ɗawainiya ko kuma a ce ɗanka ne kama armi kana da gida to anan ba ta za ka yi ka bashi kyauta ba a zauna a ciki a matsayin ɗanka amma an ka haɗu ka mutu wannan gidan ba nashi bane ba kenan yana cikin gado to amma mu yanzu kun san matsalar da ake samu sai ga mutum wani yanzu a birni wa kawai ya ma ɗan shi armi sai ɗauki gida ya bashi kuma kyauta to wannan haramun ne in dai zaka bashi gida kyauta su ma sauran da ya ka basu kenan me zaka yi ba kyauta zaka bashi ba am shi ga gida nawa ne amma ka shaka zauna ba haya ba zaka bani ba amma ko ka shaka ka zauna kenan zirar da Allah ya ma uban cikawa mahaifin ya mutu to wannan gida ba ya ce nashi bane ba kenan za a sa shi a gado ne a raba tsakanin ƴan uwan gabaki ɗaya ko kuma misali shago ne gare ka to baka ce baka bashi ba kyauta a shiga shago na wani amma ka shiga ka nemi kuɗi a ciki yau in mahaifin ya mutu to wannan shagon na mahaifin ne to amma kun san matsala abin da zai faru idan ya bashi gida ya ce na baka kyauta ko shago ko wata mota to matsala za ta faru yau in mahaifin ya haɗe mutu in ya ce kyauta ya bashi kenan wannan baya cikin gado kuma yanzu ragowa abin za a zo a raba kai ɗaya da sura in kaga an yi zalunci to shi yasa manzo Allah hana wannan domin dole uwaye su zamanto suna adalci tsakanin 'ya'yansu wajen abin da ya shahi kyauta wajen abin da ya shahi mu'amala kenan zamanto 'ya'yanka sun zamanto mi kana musu adalci baka nuna wariya da fifiko da bambanci a tsakaninsu to in kai haka ka haɗa kansu amma wallahi in uwaye zaman su suna ba sa yin adalci tsakanin ayansu ko ba su to ba suka waɗi muku ba to wallahi a bayan fage za ka ji suna cewa wallahi ni shi yasa abin zai ba ku mamaki sai ka ga a gida ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya wa ba yan kishu muke zance nan ba uwa ɗaya uba ɗaya sai ka ga amma wani yana kin dan uwan shi wasu ɗaya ubansu ɗaya ka rasa me dalili to in ka je ka bincika ka gani ta yi shi wannan ana nuna fifiko ne akan shi ko kuma shi wannan ana nuna mai me yake da suna wariya ne a cikin gidan to he ga ana fifita wane to he ga to me wane ba uwa mu ba uba mu ba me yasa ake fifita shi akan mu to kaga wannan yana haifar da mi tabarbarewar tarbiyya idan dole mahaifa sun kiyaye wannan bangaren to kuma uwa uba ya zamanto tsakanin kishiyoyi tsakanin kishiyoyi wannan hadis wala haraja dama shi mu yanzu nan bagana da muke mu a tsakanin uwa ɗaya uba ɗaya to aka zo tsakanin kishiyoyi ba to shi kuma matsala daga bangare uku ake samu daga bangaren mahaifin da bangaren matan gidan da kuma bangaren abin da ya shahi yara shi bangaren mahaifin a kaddara kana da mata biyu kai madauka mata hudu gare kama wannan mata hudun da kake da a kaddara a cikinsu wasu suna kyautata ma wasu ba kyautata ma kana jin daɗin mu'amala da wasu wasu baka jin daɗin mu'amala da su wasu suna girmama ka wasu ba sa girmama ka ko baya ne ne to 'ya'yansu haramun ne ka nuna bambanci tunda 'ya'yanka ne dole ne ka adalci tsakanin baka cewa to tunda wannan ana yi da mahaifiyarsu za a yi da su wa'annan kuma ba a yi da mahaifiyarsu don haka su ma ba a yi da su wannan in ka gamu da Allah haɗuwar ku da Allah ba za ta yi kyau ba dole ne tunda ƴaƴanka ne ka yi adalci in ka ware ƴaƴan wance baka kyautata musu baka musu komi amma su kuma ƴaƴan wance kake ma to wannan sai Allah ya tsona ka a wuta saboda ƴaƴanka ne kuma Allah bai ce ba matar da take kyautata ma ko matar da kake jin daɗin mu'amala da zamantakewa da ita ƴaƴanta kaɗai zaka kyautata ma su wa'ancan ba kyautata ma ƴaƴansu ba a'a ai laifin mahaifiyarsu ba ya shahe su ba kowa matsayin shi daban su a matsayin ƴaƴanka ne ita ko matarka kenan kowa yana da mi kowa yana da hurumin sa hurumin mata daban hurumin ɗa daban uwa daban uba daban ƴan uwa daban kenan haƙƙin ba ya yi dan mahaifiyarsu ba ta kyautata ma to kuma wannan laifin sai ya shahi ƴaƴan ma ya zama to su ma kayi banza da su ba ruwanka da su kuma wannan zai faruwa ko gawa mu yanzu a irin al'ummar mu da muke rayuwa ba sai ga mutum in ya saki mace sai ga ha'a'in ya saka to ana sakin ya'ya ne dan ka sake ta wannan yayan naka ne amma yanzu ku diba ku irin wahalar da ake shawa mace idan miji ya rabu da ita wallahi ita take dawainiya da yayan komi cin su da shan su da sutura da magani kawai dan ya rabu da ita to ai dan ka rabu da ita ai ba rabuwa da su ya'ya naka ne mutu ka raba takalmin kaza in ji bahaushe kuna tare dole kai za ka ɗauki ɗawainiyarsu ba mahaifiyarsu ba to amma yanzu kun ga abin da ake kenan in ka rabu da mace ka rabu har ƴaƴan ba ruwanka da su baka san cin su ba baka san shan su ba ba ruwanka ya suke rayuwa ba ruwanka kuma abin da zai baku mamaki ba kwanan nan aka irin wannan akwai wanda ya saki mata da, da sun haifi ɗa guda da ita kawai da ya wulwula ya tahiye shi bai ƙara wa wayar taba da ɗan ma yaro har sai da ya zamanto babba ya zo yaro har ya kai matsayin ya bak ya zama mutum wai kuma yanzu daga baya uban da ya ga to wani dan nashi kuma Allah ya mai yaro ne mai kwazo da basira yaro wannan da ya samu bak sai da aka huda shi kasa Algeria kuma shi da yazo uba wai zo ke nema wa ina wani yake aka ce yanzu kuma yanzu ka ga zaman to mutum baka san cin shi ba baka san shan shi ba karatun ma baka san bai aka aka yi aka biya mai har yanzu to kuma yanzu wai zo ke bibiya wai soki saboda mi yanzu ya ga zai fara amfani dan kenan a dan zai fara cin muriyar dan to kaga wannan ai zalunci ka bar mace da ɗa tun yana ɗan jinjiri baka san bacin shi da shan shi ba wai yanzu da ya zama to mutum ka ringa bibiya wai har kana danganta kana ce ɗana ɗana amma adawa to kun ga dole kenan ya uwaye sun zamanto suna adalci tsakanin ƴaƴa to haka ke ma mace dole ki adalci tsakanin mi shi yasa manzo Allah hadisi ta almar'atu ra'iyatu fi baiti ba'alihi ba'aliha manzo Allah ce mace me kiwo ce a gidan mijinta wa waladihi da ‘ya'yansa. Kuri'i, ta aka yi da ‘ya'yan shi ba da ‘ya'yanta ba, ma'ana a gidan mijinki Allah ɗora miki haƙƙi da ɗawainiyar kula da mijinki kuma ya ce da ‘ya'yan shi. Da aka ce ‘ya'yan shi a nan, akwai 'ya'yan shi wanda kuka haifa tare da ke akwai 'ya'yan shi wanda ba tare kuka haifa ba sawa'un ya kasance mahaifiyarsa tana gidan ko kuma a ta mutu ne ko an rabu da ita to wannan yaran haƙi ne a kanki tunda 'ya'yan mijinki ne dole kin kula da su in kika kuskura kika nuna bambanci tsakanin 'ya'yan mijinki da naki su wa'annan tunda hannun ki kike ki ba su abinci su ci ya sun ci sun suɗe kwano ko sun yamalmala shi sun jagwalwala shi a ce ta ko ku zo ku ci wallahi kin shiga wuta ko kuma su wannan a sa su aiki su wannan ba sa yin aiki su wannan tunda ba yanki bane ba su ne za su yi shara su za su yi wanke-wanke su za su yi dahuwar tuwo su za su je su yi ice su za su je komi su suke amma su wannan tunda yanki ne ba abin da suke wala kin shiga wuta tunda anan kin yi zalunci Allah haƙi da tsora miki ƴaƴan mijinki dole ne kin yi kula da su kuma ki yi adalci tsakanin su da ƴaƴanki duk wani abu na dole dole ki musu amma mi abu na kyautatawa kuma wannan in baki musu ba Allah bai kama ki ba tunda abu ne na kyautatawa abu na kyautatawa zaki riba ne in suna mutunta ki da girmama su zaki kyautata musu amma mu muna zanta abu na dole tunda yanzu akwai matan da zaka ga baban yara ya kawo abinci a basu dole ki basu in kika hana musu ake kin zalunci ko kuma kamata ya aikin gida a raba tsakanin ƴaƴanki da su tunda su ma mutane ne kuma abin da uwaye diya kun san ba su gane ba wallahi abin zai ba ku mamaki yanzu zaka ga mace miji ya ar mota saboda matar shi ta mutu ko kuma ya rabu da ita ki baki san ba dalilin da yasa Allah ya sa aka armoki saboda Allah kaddara za a armoki shi yasa ita wadda take cikin gidan ta mutu ko Allah kaddara armosi ya rabu inda bata mutu ba ko arma bai rabu ke ba an armoki ba saboda in Allah ya nufaci wani abu yanzu ba ku ga ba a da ba ko in ji har yanzu ma ana yi idan ya ta mutu sai a ba mutum kanwa ko to idan Allah ya kaddara za ka armi kanwa tunda kuma a musulunci ba a haɗa ya da kanwa sai Allah ya kashe wuyan dan armi kanwa tunda Allah ne kaddara wannan abu to abin da zaki tsora akan ki shine mi wannan gida da kika zo akwai matar da ta zauna har ta haifi ƴaƴa ta yi ta mutu ko rabu akai da ita in kika gallaza mu ƴaƴanta saboda batta nan batta gidan ko ta mutu to ki rubuta ke ma kina iya haɗuwa ki mutu a armo wata ki gallaza mu ƴaƴanki da ke gallaza mu ƴaƴan wani ko ba haka bane ba to wasu matan ba sa lissafin wannan ba sa dogon lissafi da hangen nesa wannan yaran da kike wulakantawa kike cin zalunsu saboda mahaifiyarsu bata nan kike musu abu da ke ga dama saboda bata nan to kima abin da ya samu mahaifi wannan ko mutuwa ce ko rabuwa ke ma na iya sabbata akan ki ko ki mutu ko a rabu da ke aje a kawo wata yadda kika mu'amalanci wa'annan yaran ke ma sai a zo a mu'amalanci ƴaƴanki saboda ni kin muna nama ƴaƴan wasu ke ma sai a zo a muna nama naki yasa ai musulunci ba mu ka'ida wanda aka bi ta za a zo na lahiya manzo Allah ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi manzo Allah ya ce imanin ɗanku ba zai cika ba sai ka soma dan uwanka abinda kake soma kanka yanzu tambayar da zamu yi anan dan Allah kin so in kika mutu a armo ta ta wulakanta ƴaƴanki to ke ma kake wulakanta ƴaƴan wani haka ne duk abin da baka so ama to ka kama wani in kuma kana so ama to kama wani to kun yanzu da zamu riki wannan ka'idar in zan ma mutum wani abu yayin kaddara a kaina wannan abin zan so a mini zan so a ma ƴaƴana to ka amma wani to amma kaga wani wata ba za ta so ba amma me yake da suna ƴaƴanta ba shi yasa wani malami yake cewa yana daga cikin rashin adalcin mata mace in za a mata kishiya ba ta so amma kuma idan iyatta ce za a yi kishiya da ita a wani gida tana so kun fahimta mana ke yanzu in za a miki kishiya ba kya so amma kaddara wani ya zo zai armi iyaki kuma ta biyu zai ko ta uku ko ta ba kina so ba to ai kin mance yake da za a kai wa da gida wata ce za a ma kishiyawa amma kuma kina so ko ba haka bane ba amma ke kuma za a miki wa ba kya so ko kuma misali ba kya so amma diyeki kishiya amma ɗanki kuma in ya tashi zai karo ta biyu murna kike akwai uwan da su suke sa ɗan sai mace ta biyu to wannan ta biyun da zai ai ɗaya wata ce za a maki kishiya amma kin ga saboda ke ba ɗaya ki bace baki damu ba amma yanzu aka ce za a ma ɗaya ki kishiya wata ta shiga bokaye da matsawa da wane ne a je a yadda ba amma ba ɗiyarta ba kishiya ba amma kuma ɗanta in zai ma wata ita kuma kishiya so take ita za ta shiga a yi ruwa da tsaki to kaga wannan shi ma babi ne rashin alalci na mata shi yasa aka ce to duk abin da zaka so ma kanka eh da abin da kake so ma kanka ka so ma dan uwanka da abin da ba za ka so ma dan uwanka ba ko kuma da abin da ba ka so ma kanka ba to kaka so ma dan uwanka kina wannan dole ya zamanto uwaye sun kula da wannan ki tabbata amana ce Allah ya baki ko da kina ganin lokacin da zaki zalunci wannan yaran yanzu akwai matan wada idan yaran 'ya'yan kishiyarta in tana masu azaba da wahala sai ta ce ka ku kuskura in uban ku zo ku mai magana amma ta mance alam ya alam bi anna allaha yara ta mance Allah yana gani kuma Allah shi zai miki hisabi shi zai zo tseda ki da wannan mata da wannan 'ya'ya nata yace ya kika mu'amalance su ya kika zauna da su ya kika musu to kun ga dole ya mun kyautata wannan kan zafin kishi dan kina kishi da uwarsu ya sa ki ci zalunsu ai kamar da muka yi bayani ne shi ma namiji baya halatta dan mata baka jin daɗin zama da ita ya zaman to ba ruwanka da 'ya'yanta to haka ke ma ko da mahaifiyarsu batta bassa batta kyautata miki ko baka jin daɗin zama da ita to kawai nan kai shafi 'ya'yanta kuma ki ringa gallaza musu saboda wannan amana ce Allah ya baki kuma sai ya tambaye ki kuma abin da wasu uwaye mata ba sani ba kama tudinu tudanu haka laraba suke cewa duk abin da kai kai ma ka zama wallahi in kika gallaza ma ƴaƴan wasu ke ma ƴaƴan ki haka za a gallaza musu wata mata take cewa ta dauki darasi ƴaƴan kishiya ne aka bar mata ta, ta gallaza musu ba abin da bata musu ba na azabtarwa da wahalatarwa komi ta musu amma ku sani ita ma tana da ƴaƴa mata amma ta manci mi zai haru kawai da Allah ya tashi jarabtar ta waccan kishiyar tata ‘ya'ya mata uku ne da namiji guda ɗaya, ita kuma akalla tana da ‘ya'ya mata guda biyar. Wallahi kawai Allah ya kaddara, ko neman armi aka zo gidan, kawai ‘ya'yan waccan ake so. Wancan ɗin da aka bari take wulaƙanta sun, ya ta ce kai, ba wajen wancan aka zo nema ba, wancan aka zo nema, a ce a ba wancan ne, wancan ne. Yadda aka armar da ‘ya'yan wancan duk da ba ta so, ita kuma ‘ya'yan da suna nan babu wanda ya zo zai armi saboda mai baƙin halin uwarsu ya jayo babu wanda zai zo ma saboda mutane sun samu labari wannan yaran galla za mu sake to yayi kowa ce to ya zai je armi ƴaƴanta ba zai je armi ta ba kuma a ciki a cikin ƴaƴan nata a ko da ta yi arman ita gamu da kishiya ita ma take gallaza mata to shi yasa wala uwa yayi mun yayi mun shiga tattamu saboda akwai abin da zaki ma ƴaƴan kishiya ki wallahi abin akan ƴaƴan ki zai kare ba akan ki ba kenan ke kika jawo musu ke kuma bakin so ba wani mummuna abu ya sami ayanki to ke ma kake so sami ayan wasu abu na gaba na babin tarbiyya shine ya zamanto uwaye suna jin ayansu a jiki ko sai yanzu abin da ya sa yara duk suka fandari wallahi zaka ga mafi yawanci uwaye ba sa jin ayansu a jiki aka ce a jiki yanzu ku duba lokacin da yaro yana dan karami uwaye haka suke daukar shi ko namiji in yana da dan karami ko diya zaka ga ai yana son daukar ta ko to amma kadiba in yaro ya fara girma sai ka ga alaƙa tana nisanta tsakanin mahaifi da ɗansa sai kaga wani ɗan ba abin da yake shiga tsakanin shi da mahaifinsa babu wata alaƙa kwata-kwata tsakanin shi da mahaifinsa babu alaƙa tsakanin shi da mahaifinsa so ake ɗanka lokacin da ya zamanto sar mai ko yake ta zamanto budurwa so ake ke jata a jiki me yasa saboda a lokacin da shedan da shedanun mutane za su ringa farmakata saboda lokacin ƙuruciya na da hatsari ga mutanen banza ga abokai uwa uba yanzu ma ga wannan ababen na zamani da suka shigo kafafen sadarwa da waya da wane ne dole yakin jaɗi yake a jiki ki ringa ɗora ta akan abin da ya dace ki koya mata yadda za ta yi mu'amala da mutane ki koya mata ma suwa ya kamata su zamanto ƙawayenta ɗanki ma haka ki koya mai suwa ya kamata su zamanto abokansa me ya kamata yi ki dora masa yadda zai zamanto mutum ne mai manufa a rayuwa ba kawai mutum gashi yana rayuwa kara zuba ba bai san ba daga ina yake a ina yake ina zai je wai me ma muka zo yi duniya bai sani ba kawai dai gashi nan dai ana rayuwa to dole kuma saboda uwaye in ba su dora ƴaƴansu akan wannan ba ba su ja su a jiki ba suka nuna musu abin da ya dace su yi abin da bai dace ba su bari ba wala mutanen banza za su ja musu su dora su akan abin da suke so to matsala ke mahaifiya ko kai mahaifi ba yadda za a ka ɗona ɗanka akan abin da yake ba daidai ba ne ko bai dace ba saboda kai ka san wannan ɗin jininka ne kuma kai ba za ka taɓa ɗora shi akan abin da bai dace ba saboda ai duk duniya babu wanda ya fi son ɗa kamar uwaye ku ba ku ga uwa ɗanta ko ya lalace ita ba ta ƙin shi ko mun lalata shi ko da uban ma zai ƙi shi yanzu nan ku je gidan kaso za ku sha mamaki a da magana za ga yara ne wani ya kisan kai wani ya farda abokin shayawa ne amma Allah za ka samu wata uwa kullum ita take santarin kai mai tuwo amma a danginsa kaf babu wanda zai je diba shi amma ita uwa mai tausayi saboda Allah ya mata tausayi shi yasa Allah dora reno a hannunta ake ce mata al'ummul hannun ita Allah dora mata tausayi a cikin zuciya duk yadda zaka kangare ka lalace to wallahi ita bata kin ka to amma ku diba ku ga to shi yasa mahaifiyarka zai wuya ta dora ka akan abin da bai dace ba to shi yasa aka ce uwaye su za su ja ƴaƴansu a jiki su ringa sanin damuwoyinsu da matsalolinsu yanzu kusa abin zai baka mamaki wani yanzu in yana da matsalawa kawai wajen abokan shi zai je ce wallahi ni ina da matsala kaza sai kai matsala gare ka kawai samu wannan wiwi din ko taba ka sha ka san abin da shedan yama samari wahayi cewa wai in kana cikin damuwa ko ka je ka samu kayan shaye-shaye da sauransa wai shi zai sama wai ka samu sauki wai a damuwarka shi kuma wannan ƙara ma shiga cikin damuwa ne tunda me ƙara shiga cikin damuwa kana iya shan wannan abin hankalin ka ya gushe ka je ka je ka aikata wani abin da daga baya ya kada cikin hayacin ka ganga da na sani kuma wannan ɗabi'a ce ta bature shi yanzu kun ga bature da ke bai imani da Allah da annabi ba bai imani da za a tada kiyama shi bai ba imani da Allah ba to shi yasa kullun shi a cikin kunce yake a zuciyar shi tunda mu abin da yake sa mana sauki a rayuwa ka samu nutsuwa shine ya zama to kai ga ka musulmi a kullun a wuni zaka yi arwalla zaka yi sallah zaka daga hannu ka roki Allah zaka zauna ka istighfari ka yi subhanallahi to wannan abin shi ke kama mutum nutsuwa a zuciya to su ba sayan wannan abu kaga babu yadda za a samu nutsuwa Allah ya ba su dukiyar ya ba su gidajen ya ba su komi amma Allah ya babu nutsuwa duk abin da ake nema an yi da mu a samu nutsuwa ba a samu ba saboda Allah ta dama ala bi zikrillah tatma'innul qulub da ambatan Allah ne ake samu nutsuwa ka karanta Qur'ani ka yi istighfari ka ambaci Allah kama manzo Allah salati ka samu nutsuwa a zuciyarka to su babu to tunda babu wani ya zasu to dole ya akora da shaye-shaye da sauransu hankali ya gushe to mu ma shi dan yama wannan samarin wannan wahayin kaga uwa ke zaki zauna da danki tun yana dan karami ki nuna mai illa shaye-shaye ko ga yanzu ayi abin da mu ya fitinin al'umma mu musamman bangaren samari a birni da ƙauye mine haka shaye-shaye mu kun san me yake kawo na shashen abokan banza to shi yasa ai muka ce ke uwa in baki ja ƴaƴanki a jiki ba abokan banza za su ja shi a jiki su koya mai shaye-shaye haka ne amma in ɗanki kullum a jikin kike kina shawara da shi kina sanin matsalolin shi wala ko da abokan banza sun so su sashi hanyar shaye-shaye nan zai zo same ki in akwai kyakkyawan mu'amala mamma su wani wasu sun ce min wa in sha kaza ki ci kulla wannan in kana sha yanzu nan za ka zama to mahaukaci in a garinku akwai mahaukaci ki buga mai misali da shi baka ga wani ba mai gudun nan ana bin shi ya to irin shi za ka zama kana so ka zama irin wannan yace a to kaka sake ka akur ko a bayan ido da ka kai in dai kana so ka zama irin shi kana gani na yawo ba shi da kaya ko yara suna bin shi shi ne ka gan shi a saman wannan tudu a wannan jibji a wane ne to ki nuna mai hatsarin shasha tun yana yaro ba ya girma ya zama sarmayi ba tun yana yaro dan karami kuma ki ce mai ko tayya kake in ga ta ba an yadda ta kaka sake ka dauka dan wasu yara ana suke koya wani yaro ya ga manya suna shan taba to inda man aka kusa shanya ta kai rabi a yadda ta sai ya ce to shi ba bare dauka ji ko me ake ji to daga ne koyi sha haka ne kuma ki ce ma danki duk wanda ake shi siyo mai taba kai kuskure je saboda wasu yara daga nake koya musu in wani ake shi ya siyo taba ya ce kai ka taba sha to bara dan dan sana maka ji ya ake ji daga ne akwai ma danki shan taba ki sani ki ce mutum ya aike ka sayan taba kakkan ji kaga taba kasa kaka kuskure kai har inda ma masu shan taba suke zaune ko shisha kaka kuskure ka zauna ya ki koya ma ɗanki wannan tun yana ɗan ƙaramin shi ki sa mi wannan abin ya haddace a kai saboda shi yaro abin da aka koya mai tun yana ɗan ƙarami yana zaune a kan shi manzo Allah ce kamar kai rubutu ne a saman dutse baya goge abu idan kaga wannan dole uwaye sun bibi wannan mu ga yaya alaka mu take da yayan wai shin akwai alaka mai kyau tsakanin mu da yayan mu muna jin su a jiki muna sanin matsalolin su ko kuma akwai mu ba ruwan mu da su ba ruwan mu da su kawai haka muke rayuwa da mu da su su shigo gida su kalle mu mu ma mu kalle su zo su ce ina abincinsu a basu shi kenan kawai amma babu a zo a zauna da kai kai wani zauna yanzu to kai wai me kake yi ma yanzu da farko in yana makaranta makaranta ka yanzu a ina kake ya karatu yake in sana'a yake kuma mine ne haka yake ita ma musamman kaga uwaye sakakin da suka bangaren ƴaƴansu mata ba su hashe ƴaƴansu mata a jiki to ya kaga shi yasa kawaye suka janye su yake tunda ke da ke ma mace ce wannan ɗiyake ce duk abin da ya dace ga ɗiya mace ki ja ta a jiki ki nuna mata yanzu hatta ki ga diyarki ki barta tana wasa da manya ko samari katte da wani ki nuna musu manzo Allah wace mana wa hatta a cikin gidawa mace tsakaninta da ƴan uwanta maza uwa ɗaya uba ɗaya yace idan yara suka kai shekara goma yace a raba tsakanin kwance su ma'ana makwancin su an kuka in muka lura ai yara in suna ƙanana ba mu shin wada ɗaya ke musu ba da bazan su da matan su ba to amma manzo Allah ce idan suka kai shekara goma a raba musu shin wada shin wadan maza daban ta mata daban nan ana zancen wai in ya zamanto a ɗaki ɗaya ne za su kwana to ya zama to nan nan bangaren bangaren maza ne a musu shimfiɗa sassan gensu daban nan mata ne wai daga shekara goma in ma akwai yalwar ɗaki to a ware tun daga shekara goma ɗakin maza daban mata daban kuma ɗiyaki ike ga ta fara girma ta fara zaman tuwa budurwa duk wani tsalle-tsalle da take da da ita da ƙannanta maza ki zo da ita ki nuna mata cewa ke waɗiya mace ce wanda kike ga ɗan uwanki ba ɗaya kike da shi ba ke mace ce shi namiji ne kowa ɗabi'arsa daban ki sanya mata kunya kake kuskura kina tahiya ki ga mutane suna abu ki tsaya kina kallon su ko kuma ki tsaya kina hira da mutane akan titi ko kuma ki tsaya kina cin abinci a kayan ya sa ɗaya ki ta zama to mai alkunya saboda mace kunya ce kuma mace ta rasa kunya an shiga uku Allah lalace ki sau koya mata kamun kai ta zama to mai kamun kai kar ta kuskura ta ringa wasa da maza ko ta ringa abin da bai dace ba kinan ki jaɗiye ki kuma ki ce mata duk wani abu in ya taso miki ko na damuwa ki zo ki waɗi mini ni mahaifiyar ki in tana cikin damuwa ma ke za ki zo ta waɗi miki ke za ki kawo mata mafita amma in baki baka ba akwai matsala abin da zai baku tausayi wa wata yarinya aka samu a nan da magaran saboda zan san uwaye sun yi nesa da 'ya'yansu yarinya har ta kai munzalin ta fara al'ada ta mata amma uwarta ma bata sani ba yarinya irin kawai yaran nan ne zaka ga uwayensu su ba ruwansu da su tana da abokai alakwal yarinya ba a lokacin tana sizemwa tun sizemwa kawai uwarta bata ja ta a jiki ba inda za ku gane mahaifiyarta bata ja ta a jiki ba da ta ga wannan abin ya fara zo mata tana da aboki a ikwal to kaga nan an samu matsala tun daga nan zaki nuna mata yake wa alakwal wake maza ba abokanki bane ba in zaki abokai ki mata namiji ba abokinki bane ba ruwanki da shiga alaka tsakaninki da maza to kaji ta zuwa nan wata bata bata kawai abokin ta namiji kun sani zuwa ta ta wadi ne namiji wa ta wadi me haka tace wallahi ta tana ganin wani abu haka haka dai yace mata to babu matsala abin da ya faru bai da kyau yaro ya ce mata to da ke shi ma dan duniya ne wa ta to babu matsala za a magance mata wannan yaron da ta hudi haka ya ce to za a magance miki wannan zuwa yi amfani da ita to me jaye wannan amma ke kanki zaki ga akwai manzan da yake ta kai zaki nuna mata to in kika ga wani sauye sauye ko kice in ta ga wani abu ta hudi miki sai ki zo ki zo da ita ki koya mata yanzu uwaye nawa ne suke zama da ayansu koya musu abin da ya shahar ka ala wannan al'ada ta mata ya ya kamata ki kuma in kina yin al'ada ba a yin kaza da kaza ba a sallah ba a wane ne da yadda za ta gyara jikinta duka babu kawai haka suke rayuwa ayan saboda mi babu ba sa jan uwayen a jiki su nuna musu irin wannan to kaga dole kenan yanzu uwaye suna so tarbiya ayan su ta gyaru wallahi sun dawo sun ringa jan ayan su a jiki saboda in baki ja ayan ki a jiki ba to shaydanu za su janye miki su haka ne da mazan su da matan su kuma kake ji wani kunya wai kaga uwa ta ce kunya take ji ni abu da yake ban mamaki ki harfi iya ki sha zawanta da hutsarin ta kike jin ganin kunya ta dan Allah akwai hankali anan me uwa za ta ji kunya iya Allah na tuba ke kika haife ta kika sha komi kuma a ce za ki ji kunyata kawai yake ce ki zo da ita ki waɗi mata abin da ya dace na yi da yi ta yi na bari ta bari yana jan aya a jiki shi ma na kawo mi a samu sassaucin ɓacewar tarbiyya shi yasa ko ga yanzu duka yaran ƴaƴa mata da yawa zaka ga shawara da kawayensu suke kenan duk abin da to yanzu dan Allah abin da zamu ce ita yarinya a matsayin ta lokacin da ta kai budurwa duka hankalinta nawa ne ita kanta uwawa manzo Allah ce hankalinta duka nawa ne inda za ku gane hankalinta nawa ne zaka samu babban mace ta kai shekara 50 abin da bai ta kara karya bai ta ce mijinta ya sake ta na Allah akwai hankali anan a lokacin tana da jikawa inda hankali a bakin ce mijin ke sake ki ba saboda ai ya kamata ki waiwai baya kina da jikoki da ƴaƴa to yanzu in kika aka sake ki wannan gaye ina zaki je da su gidanku zaki je lokacin babanki da magidin sun mutu ina zaki je da su to kaga ita kanta uwa hankalinta nawa ne barantana yar shekara sha takwas to yanzu dan Allah in yar shekara sha takwas za ta ba yar shekara sha takwas ai kun ga ragabza ce za a yi kidan dole ke mahaifiyarta da kika ɗare ta a shekaru kika gajiya kina da gogewar rayuwa ke ce za ki ɗora ta akan hanya amma a ce ƴar ƙawarta sa'ad ta wadda suke tsare kun juna to ami akan me za ta ɗora ta to yanzu kun diba duka ƴan mata kawai abin da ƙawansu suka hudi musu shine suke yi wasu ma samarin suwa yanzu akwai yan matan da wasu samarin su abinda suka ce za su shi a kowace wallahi ta haijin magana sarmayinta akan uwata uwata ma bata shawara da ita akwai yan matan da hatta in za su huta wai sun nemi izinin sarmayin su ka ce mijinta wa wani zan huta to shikenan ki je ba ba batun arme ba komi to kaga yanzu ita wannan sarmayin da in aka same ta yarinya ba ku koya mata tarbiyya ba da kamun kai da duk abin da ya so mahaifi da ita saboda ta haijin magana shi aka to yanzu akwai yan matan da samarin su suke shawara da ƙwayensu suke shawara ba ruwansu da uwayensu su kuma wannan samari da ƙawaye kai su za su yi su baro su ke uwa ke ce za ki ɗora ta akan abin da ya dace abu na gaba daga cikin abin da zai magance mana matsalar tarbiyya shine uwaye su ringa lura wajen sanya ma 'ya'yansu suna mai ma'ana suna mai ma'ana in kika sa ma ɗanki suna wanda ma'anar shi bata da kyau to wannan ma'anar za ta bi shi dama abin da ake ni da al'ismu suna ko in aka sanya ma suna me yasa ake sama mutum suna ba da a ringa kiran shi da shi ba to in aka sama suna mai ma'ana mai kyau in ana kiran ka da shi to ana fatan wannan ma'anar ta bi ka yasa zaka ga uwayenmu da kakanninmu da aka tashi duk sunayen da ake sa sunayen annabawa ne da sahabbai da sunayen Allah sai a ce ma wani Abdullahi saboda ana fatan ka zamanto bawan Allah na gaske a ce ma Abdurrahman bawan mai rahama saboda ana so ka zama to kai ma mai rahama ma'ana mai tausayi da jin kai yadda Allah yake mai tausayi da jin kai Abdul Gaffar daga sunan Allah ne Al-Gaffar mai yafiya ɗauka samu Abdul Gaffar ana hata ka zama to mai yin afuwa da mutane in suka ma abin da bai dace ba a sama Muhammadu saboda mi ka zamanto kana da ɗabi'u na shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a sanya ma Abubakar domin ka zamanto kana da ɗabi'u da halayya irin na Abubakar ko Umar ko Usmanu wannan shine sirrin da yasa ake sa sunaye wa'annan saboda bayan Allah ne nagari to aka sama yara sunan wannan ana fata su ma su taso su kwaikwaye su wajen ɗabi'u da halayya nagari amma mu yanzu uwaya duk sun sauya kawai kaga yanzu wani duk aka haihuwa wa'annan sunaye na annabawa da sahabbai da matan manzan Allah ya kaga mutane kawai kai ana zuwa ana nemo su sunaye wani marasa kan gado wani sunan a larabci ma bai da ma'ana kai kaga an ji an ɗauko shi to shi yasa kenan in baka sama ɗanka suna mai kyau ba akwai matsala a lokacin manzon Allah sahabbai da ke wasu da girman su suka musulunta ya sassauya musu suna akwai wanda aka samu sunan shi huzun huzun huzun da larabci shine bakin ciki wa to yanzu dan Allah ka sanya ma huzun kowa ne kai ka bakin ciki kullum a bakin ciki zaka kasance huzun ko aka sanya yace manzo Allah ya ce ka kai wannan ba huzun bane ba sai dai a sama sahalu yace mai sanyin hali saboda bakin ciki ai yana kawo mi yana kawo bacin rai to he manzo Allah ya sauya mai suna daga huzuru ya mai da shi mi sahalu mai sanyin hali wani shi kuma abin da aka sanya mishi a lokacin shi kuma aka sanya mai mi kalbu kare in aka sama kare kenan ɗabi'un kare zaka zama to kana da kalbuwa kare kaga a dabba ma aka ce ma karewa an zage kawa to shi kalbu aka sanya mai manzo Allah ya sauya mai suna to anan mu riƙe a kaddara a cikinmu da za a samu wani bi da suna mai ma'ana mai kyau sauya mai zai kuma ka tashi sauya ba an yanka mai rago ba ka san mutane wani aka sanya mai suna mara ma'ana in aka ce mai to wannan sunan bai da ma'ana sai an sauya ya ce to kuma yanzu an sake yanka a ba yankan da za a sake tunda a lokacin manzo Allah duk sahabin da ya sauya masa suna babu wanda aka sake mai yanka shi yankan bai da alaka da sunan da ake sama shi yanka ko ta sunna ce da manzo Allah sunnan ta aka haifi yaro rabbakwai ga haihuwar shi rasa ta haihuwa ko a yanka amma bai da alaka da suna in aka sama suna mara ma'ana kawai sauya ce za amma babu wani yanka da za a sake mamu to da haka dole an kula wajen mai sama mutum suna mai ma'ana mai kyau yanzu misali zan bada wata yarinya ce da aka tashi kawai aka sanya mata kun san sunan mi sunan sakar me sakar sunan wuta ne a cikin alkur'ani wa ma salakakum fi sakar qalu lam nakum sunan wuta ne sakar kawai aka sanya mata sakar to yanzu me kawo wannan barka dai Assalamu alaikum salam barka da ewa lasanin ku muna lafiya ko dalau dalau dalau dalau an zo layya ko abokan da wallahi alhamdulillah yau ma da lasanin mu yau ma da sakar aka sanya mata to kaga nan ba abin cika ba a san me ma'anar sakar da an san sunan mutane an sa mata an sa mata ba haka nan wata ita kuma ko aka sanya mata sarika wasariqu wasariqatu Allah ce fakata'u aydiyahuma barawo namiji da barauniya mace in suka yi sata Allah ce a yanke hannunsu shi kuma kawai ne ɗauko sama ɗaya shi sarika to kaga nan me ba a san ma'ana bane shi yasa ka ce in za a sa suna a san ma'anar shi shi yanzu wannan kawai yana tahiya ne mahaifi ne mutum ne aka mai haihuwa kawai ya ga almajiri yana karatu ai aka ga tari ya zo daidai nan yana wasariƙa wasariƙa kawai da ne ce kai sunan ya mushi kun san su mutane kawai daɗin sunan ne suke yi kawai da an ce sarika ne ce kawai na sarika ya mushi ya ce sarika ne ya mushi aka zo ka sama ɗaya sarika kuna jihirar suna wani malami da ya zo ke tambaya shi ma ka tari ne aka kun sai rar suna ma ba kowa bai damu ma tambaye suna ba aka zo aka yi saboda hi suna ka samu dan goron ka da wane ne kowa kawai kama ga eh shi wani ce wai da Allah me aka samu aka ce mace me aka sanya mata ta sarika ce sami aka ce sarika ai da me me taso ta ina ugan yarin yaji aje a kira shi kai ka san me ma'anar sarika yace a'a yace to barauniya ce wa yauta a qur'ani ne aka ce kuma da a qur'ani ne a qur'ani ai an haɗu siffar mutanen kirki da siffar mutane a qur'ani babu fir'auna akwai wanda yake samu dan shi fir'auna babu iblis kenan ba dan ya zo a qur'ani ba saboda akwai wanda shedan yake yaudara sai su ce to ai a qur'ani yazo to a qur'ani ba akwai jahannama ba ka samu danka jahannama ai shi qur'ani yazo ya bayanin mutanen kirki da mutanen banza saboda mi ya yi bayanin mutanen kirki ya waɗi sakamakonsu don kai ma ka yi kirki ka samu irin sakamakonsu ya yi bayanin mutanen banza domin mi a nisance su to kun ne sama ɗaya shi sarika haka wani aka samu tagwaye aka haifa masa sai sama ɗaya khairul bariya da sharul bariya me khairul bariya asu asuratul bayyina Allah ya ce innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya wanda suka yi imani suka yi ayyuka na gari Allah ya ce wannan sune mafi alkhairin halitta albariya din shine halitta ma'ana aka ce khairul bariya ko bari'a ma'ana mafi alkhairin halitta ma'ana Allah ya nuna cewa masu imani da ayyuka na ƙarshe ne mafi alkhairin halitta a bayan ƙasa yace kuma innal ladzina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bari yace kafirai su kuma su ne mafi sharrin halitta to amma ku duba wannan da ya tashi tawayi ne aka haifa mai sai aka sama ɗaya mafi alkhairin halitta ɗaya kuma mafi sharrin kuma ne abin da ya ban mamaki wai mu a Hausa ba shari ba muke cewa ba ai ya kamata kai da kanka ma an ka zo aka ce sharrul bariya ka ce a wannan bai dace ba amma yaran har sai da suka girma a makaranta ne kawai ɗaya ake tsangwamar ta ake cewa sharrul bariya ke kin san me sharrul bariya mafi sharrin halitta ta zo gida take kuka to kaga wannan bai dace ba to shi yasa kenan dole an ranga kula wajen sa suna kenan kafin ka sama ɗanka suna ka tambayi malamai wannan suna me ma'anarsa yana da ma'ana mai kyau maka ce ma da ma'ana mai kyau sai ka sama ɗanka saboda mi wannan ma'ana za ta bi shi amma in bai da ma'ana mai kyau akwai matsala wani malami ba da labari wata mata labarin dai ba da yanzu ya ce ya kai shekara hamsin a yanzu ya kai shekara hamsin wata mata ce aka sa mata bagiya kusa mai bagiya Allah ya ba mu labarin Maryamu da ya ba mu labarin Maryamu lokacin da aka zo aka mata albishir za ta haihu ta ce an na ya kunu li gulamun ta ce ta zan haifi ɗa wale min sassi ni bashir alhali ni ban ni da miji wale ma aku bagiya kuma ta ce ni ba karo bace ba ba kila ki bace ba kaga nan bagiya menene ake ni karuwa mai zaman kanta to wani kawai ya sama ɗaya shi bagiya karuwa kuma tsaku joni ikon Allah su lokacin da suka sa mata bagiya ma ba san ba me ma'anar bagiya ba wallahi yarinya wai kuma nan da shekara hamsin wa bayawa ya ce da wannan mace ta zamanto bagiya ma'ana yadda ta zamanto karuwa saboda kowa zai ringa ce mata bagiya bagiya ki ce bagiya wacce ce bagiya haka kowa to kaga karo karo shikenan abin ya bita saboda za a samu wani yana da kamun baka da gace mata bagiya shikenan he wannan abin ya bita saboda kowa zai ringa kiranta bagiya bagiya bagiya he wannan abin ya bita he da ta zaman to karuwa kuma a lokacin ba a san ba ma me ma'anar bagiya din ba he daga baya ne shi malamin yace kawai da suka bayan sun yi karatu suka gano ashe bagiya karuwa ce ashe shi yasa wancan ta zaman to karuwa saboda yawan kiran da sunan da ake yi to ana tsawa ku ji me yasa na kawo wannan mu yanzu uwaye da yawa sun samu ayansu suna mai kyau mafi yawanci to amma kusan da yake faruwa sai ayansu sauya sunan dan gina Muhammadu sai ya koma Wizi kowa da ce mai Wizi ya zama to Wizin kuma na gaske wancan Wizin arne ya zama Wizi haka ne yanzu ga diba ayan musulmi wa duk sunayen yan kwallo ne da mawaka na Amurka arnawa wanda ba sa sallah wasu ma ba su yarda da Allah ba wani gari ya ce shine Messi arne wani gari ya ce Cristiano Ronaldo arne wani gari ya ce Wizi wani gari ya ce fisker wani wane ne to ya ga ayan musulmi duka sun koma sunayen sunayen arnawa ne daga mawaka hayan kwallo to dan haka kowace uwa in ta koma gida ki tambaye ɗan ki shin yana da wani karenyen suna sai ya waɗi miki in kika ji ana waɗi mai suna arna sai kai ya ƙara in ba haka ba wannan suna arnan da ake waɗi mai shi ma ya koma arni shi yasa yanzu ku lura wallahi mu yanzu a da magaran akwai samari yanzu ba sayin sallah saboda duk sunan arna ne gare su wani sunan shi Ahmadu ko Muhammadu ko Ibrahim ya sauya suna ya sa sunan wani arne to kuma da shi za a ringa kiran shi in kije an kira shi da sunan shi na kirki ya shiga gida baban shi ne ko maman shi har ƴan uwan shi ma wannan sunan banza za su ringa kiran shi to shi kuma kenan a nan abin da za a diba tsakanin masu kiran shi da sunan shi na kirki da na banza na banzan sun yawa su za su yi rinjaye to yake ga danki sunan shi Muhammadu amma tunda ya koma wizi he komo baya sallah saboda wancan wizin ma baya sallah sai ya komo ya rena uwayen shi saboda wancan wizin ma ya rena uwayen shi sai ya komo baya ganin girman kowa a unguwa da dattija da kowa zai iya zage-zage a shari'a ya hada da kowa to shi yasa kenan kowa anan ya diba in kina da da kije kije yana da wani suna kiranye wanne ne in kika ji sunan arne ne ya sauya in ba haka ba wallahi za a abin da bahaushe yake cewa ana gini ne bana rushewa nan dole ki nuna ma ɗanki kana musulmi ka ɗauki sunan wani arne to wannan sunan da ka ɗauka na farko dai ya nuna alama kana son shi ne shi kuma za Allah ce mutum yana tare da wanda yake so ka so a tare ka da arni ran tashin kiyama ba ka so ba tunda in ka ga mafi yawanci abin da ke kai samari suke sa wannan sunayen wai su suna son su kaga wani har a rigunan shi zai je a rubuta mai sunayen su to kaga wani asara ce babba da haka kenan uwaye dole su taka zanza wajen sama ƴaƴan su suna kuma in kika ji danki ya zo da wani suna na banza ki zo nan da shi ki ce wannan bai dace da kai ba kai musulmi kake wancan arne yake musulmi daban Allah Qur'ani ya ce mana lakum dinukum waliya din kafirai su yasi addinin su ma mu je mu addinin to me kai nan musulmi zaka je ka dauko sunan su ko a sama Muhammadu sunan Annabi Muhammadu ko Abubakar ko Umar karena ka je ka dauko sunan wanda baya sallah kaga akwai matsala abu na karshe kuma daga cikin abin da zai taimaka wajen samun tarbiyya a gidajenmu shine mu zamanto mun sa mu makaranta shine babba tunda duk wa'annan abubuwan da muke bayaniwa a makaranta ne za a karantar da mutum kina uwaye dole kasu bar 'ya'yansu suna garan bawul kara zubi babu karatu saboda shi dan adam da muke gani in bai ba karatu ba wani zuba har sai ya fi dabba wallahi tunda ita dabba Allah bai dora mata sai karatu ba kai an dora ma kai karatu to amma an ka kin karatu zaka zo kana abin da dabba ba za ta yi ba yanzu ku ba saboda rashin karatun addini al'umma mu ake samuwa namiji yana neman namiji to yanzu a dabba ka taba ganin dabba namiji yana neman namiji a cikin dabba to amma a cikin mutane ana samu to da haka kenan dole uwaye sai sun yi sadaukarwa kenan su tsaya tukuru ko da ke mahaifiya baki samu damar yin karatu ba to ki jajirce ki yi tsayin daka ya'yanki sun yi karatu saboda ilimi shi yake bambance tsakanin mutum da dabba to in ɗanki bai ba karatu zai zamanto kamar dabba amma in yi ilimi to zai samu na haske wanda zai ringa tafiya a saman shi zai samu shiriya wadda za ta kare shi daga bata zai samu ilimin da zai yaye mushi duhu zai yaye mushi duk wasu ababe wanda za su iya kai shi su baro shi na wannan nasiha sai zuwa ga iyaye dole iyaye sun jajirce ƴaƴansu su kai su makaranta kuma kai su makaranta ba shikenan ba eh ana bibiya wai yanzu kaga artabun da muke sha a can garuruwa uba zai kaɗan shi makaranta ko uwa da garar da ta kawo ɗiyarta ko ɗanta ba ta ƙara zuwa makaranta shi kuma ya kamata in kika kai ɗanki makaranta ki ringa bin sawu lokaci zuwa lokaci kusan me yasa dalili saboda idan ɗa ya san kina bibiyar shi zuwa makaranta to zai jajirce ya ringa zuwa saboda wasu ƴaƴan da suka san uwayensu ba sa bibiyar zuwa su makaranta ɗa zai iya huta daga gida ta yi makaranta kawai ya ji wani wajen shi amma in ya san kina zuwa makaranta ko da sun yi randebu sun hada baki da kawaye da abokan shi za su je wani abu ya tuna kai ka aje a samu akasi ma mata je daman tana zuwa kenan ka aje rana a samu akasi shi ya je wajen wani wajen shi ya ta wani wajen wani shago shi ke kuma mahaifiya kin je makaranta aka ce wani bai zo ba ai kin ga za a samu matsala amma in dan ya san daman tun fil azalma ba kya zuwa kaga bai aje makaranta ba kuma in kina zuwa makaranta zai sa su kansu malaman su ringa kula da 'ya'yanki saboda yanzu haka a makaranta wanda aka san uwayensu suna zuwa an fi kula da saboda me an san su wani uwaye ne masu kula da karatun yaya saboda ai daman zuwa makaranta alama ce yake kin damu da karatun ɗan naki shi yasa zaki ringa bin sawu ki ringa bibiya ki ji ɗan yana zuwa ko baya zuwa in yana zuwa yana karatun ko baya karatu ko rashin ji yake yi kenan dole ki ringa bibiyawa yana zuwa makaranta eh yana zuwa na biyu yana karatu eh yana yin karatu kuma yara in suka zo gida haƙƙi ne akan uwaye yanzu kun ga ba lakwal ba da ake ba yara ana zuwa ha a samu musu mai musu lesan ba a ce kai je ka dauko kayan lakwal ɗinka to makaranta ma haka a ware ma yaro lokaci a ce je ka dauko karatun makaranta ka dauko allanka ko littafinka ka zo kai karatu a gida kenan uwaye wannan haƙƙi ne akan su dole in kika sa ɗanki makaranta ki ringa bibiya yana zuwa ko biya zuwa yana karatu ko biya karatu ki ringa zuwa har makaranta in ma yana wani rashin yi ko fitsara ko rashin kunya duk a waɗi miki kuma in ya zo gida a sa shi ya ringa yin karatu a ware lokaci da za a ce to wane yanzu wannan kai karatu to wannan kaga shine zaka karfafa ma yaronka zai samu damar ya karatu amma idan an sa yaro makaranta ba a kulawa ba a zuwa to shi ma dai har yanzu dai da sauran na aka ba dole ke ne a ringa bibiyawa kaga kenan wannan dai ina ga shine a takaice dai abin da ya kamata a ce kenan mun tunatar fatan dai da muke Allah subhanahu wata'ala abin da muka faɗa na daidai ya sami tarayyar lada kuskure kuma da tuntuɓan harshe to Allah ya fi mana muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya shiryar da al'umma musulmi gaba kiɗa da mazan da matan da yaran da manya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala yara wanda suka suka dau hanyar kangarewa da lalacewa muna roƙon Allah ya shiryar da su Allah ya maido su kan turba da hanya ta gari muna roƙon Allah ya sanya shiriya a cikin zukatansu ya sa su zamanto shiryayyu ba waɗanda suke batattu ba muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sanya dukkan wani abin ƙi a cikin zukatan samarinmu da 'yan matanmu na ababen kangarewa da duka abubuwan da bai dace ba muna roƙon allah shirya mana al'umma musulmi ga baki ɗaya muna roƙon allah subhanahu wata'ala dukkan damuwoyinmu da matsalolinmu allah ya yi mana ya magance mana muna tawassali da wannan zama da muka yi a nan kowanne a cikinmu ne yana da bukatunsa na alkhairi to muna roƙon allah biya ma kowa bukatun shi na alkhairi kowa ana yana da damuwoyinsa muna roƙon allah ya yi ma kowa damuwarsa dukkan bukatocinmu na alkhairi duka Allah biya mana duk wani abu da muke ki na sharri da abin ki Allah ya yaye mana ya magance mana muna roƙon Allah subhanahu wata'ala wannan ƙasa ta mu ta Niger Allah ƙara mana zaman lafiya da arziki da wadata Allah ba ma jagororin ikon yi mana adalci Allah ya sa musu tsoron Allah cikin zukatansu Allah ba su ikon yin adalci Allah subhanahu wata'ala wanda suke nufata wannan ƙasa tamu da wani shari da abin ki Allah wanda za su shiryu a ciki Allah shirye su wanda kuma Allah ya ga ba za su shiru ba muna roƙon Allah ya kare mu daga cutar wasu duk wani abu da suka ɗauko na shari da makirci Allah sa kare a kansu kuma muna roƙon Allah da sauran ƙasashen musulmi ga baki ɗaya Allah ba da zaman lafiya duk ƙasashen da ake tashi hankali Allah kawo musu zaman lafiya muna roƙon Allah ɗaukaka musulunci da musulmai kuma ya kaskantar da kafirci da kafirai muna roƙon Allah subhanahu wata'ala 'yan mata da gawarawa masu buƙatar mazajen armi Allah ba su mazaje na gari haka su ma mazaje Allah ba su mata na gari wanda suke da matsaloli a zamantakewa armansu muna roƙon Allah ka musu sauƙi da ba su zaman lafiya wanda suke fama da yara marasa tarbiyya muna roƙon Allah ya shirye musu wanda kuma suke da masu tarbiyya Allah tabbatar da su akan tarbiyya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yaye mana dukkan damuwoyi halin kakanika ya yaye mana talauci da bashi da dukkan wasu miyagun abubuwa daga Allah yaye mana Allah subhanahu wata'ala muke roƙo ya ƙara mana imani ga baki ɗayan mu Allah ya raya mu akan musulunci kuma ya kyautata ƙarshen mu sa mu cika da imani iyaye da kakanni da malamai da yan uwa duk da suka riga mu gidan gaskiya muna roƙon Allah ya gafarta musu Allah ya sa sun huta Allah ya sa aljanna ce mako musu kuma Allah ya kyautata namu ƙarshen yan uwa da muke da marasa lafiya a likita da wanda suke gida muna roƙon Allah ba su lafiya su ba Allah koro musu sauki Allah sa kafara ne gare su mu kuma Allah ƙara mana lafiya ya inganta mana lafiya kuma Allah ya ba mu ikon amfani da lafiyar tamu cikin abin da zai amfane mu a duniyar mu da lahirar mu muna roƙon Allah duk abin da muka roƙa na alkhairi Allah karɓa mana duk abin da muka nema na tsari Allah ya tsare mu gabaki ɗaya Allah subhanahu wata'ala ya sa dukkan mu ƴan aljanna ne nan gabaki ɗaya Allah kaddara wata ran yadda muka yi wannan zama anan wata ran mu haɗu aljanna ana raha Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بك من النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الله كرم